المستمعين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka a wannan majalisi mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau juma'a 22 ga watan bakwai miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau kuma karatu ne na ruhul adabi wanda muke amfani da sharhinsa mai suna lub-lub wanda maulanmu shaka abdullah musa da su wanda yake gwamna road a garin kaduna ya wallafa shi allah ya saka masu da alheri muna nan a shafi na 172 daidai kan faɗan maulanmu shehu shehu atiku inda yake magana akan niyya malam yake cewa babba daga cikin manya-manyan malaman ɗariƙar Tijjaniya wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta garin Najeriya ko ƙasar Najeriya da ita mai suna Alhaji Sheikh Abubakar Atiku yana faɗa kan matsala na niyya yana cewa an niyyatu fi sala yace kaga niyya a cikin sallah wal wirdi da kuma wurdi wal wazifati da wazifa wasairul ibadati da sauran ibadoji da ake yi to mahalluha alqalbu bigiran da ake kulla niyya shine a zuciya kamar da hausa dai kace inda ake kulla niyya a cikin zuciya ne ba furtawan ba an gane wannan ko shine Sheikh Abubakar Atiku yake magana yanzu mahallin niyya a sallah ko wuri ko wazifa ko wuridi ko sauran ibadoji da ake yi to bigiran wurin da ake kulla niyyan a zuciya ne ba a lebe ba malam sai yake cewa fa'ala hada to akan haka ne fa wanda yayi alwala ya shiga masallaci domin yin sallah faqad hasulat lahu niyya to niyya ta tabbata a gare shi ai faqad hasulat minhu niyya hakika niyya ta tabbata a gare shi tilla ba yadda za a yi kayo alwala ka fito daga gidanka ka taho har ka shigo masallaci ba tare da ka gaya ma kanka cewa ni yanzu sallah zan yi ba zai yi wuya kawai ka yo alola ka fito gidanka ka zo nan wai ka ce ka zo wasa ne ba zai yiwu ba ko saboda haka sai Sheikh Abubakar Atiku babban malami ne a kasar nan kowa ya san shi yake cewa to mahallun niyya zuciya ne Allah ya saka masa da alheri sai shi yake cewa wa kadhalika fil wazifa haka nan niyya ma take a cikin wazifa wa ala hadha akan wannan karatun da malam ya sanar da mu ya karantar da mu yanzu la ya qauni siyan niyya mantuwan niyya baya faruwa ga ɗan adam fi ayyi ibadatin a cikin kowane ibada wa inna ma ya kau rafdun niyya yace abin da ke faruwa shine wurgar da niyyar mutum ya ce ya fasa ko shine mutum ya yi alula zai zo masallaci ya ce ya fasa na za ka ce zan je wurin citar sallah ya ce kaga yanzu ya yarni amma ba za a ce wai ya manta niyyan ba ka fito gidanka da alola har ka shigo masallacin sai ka ce ka manta sallan malam yace a yace to sai dai yarda niyyar ya faru amma ba wai yarda ni ba wai manta niyya ba ala tara malam yace baka gani annal fuqaha aqalu cewa malaman fiqhu malaman furu'a haka ake cewa a zauri malaman furu'a suna cewa idza iktalafat al-aqd wal lafzu fal mu'tabira al-aqd idan lafazi da kullawa ya sha bamban malaman fikin suka ce abin da ake lura da shi shine kudirtawa mana na zo zan yi sallah gashi nan malam ya faɗa ya'ani abin da karatun yake nufi annaka idza ataqatta fi qalbika annaka tusalli zuhra idan ka kudirta a cikin zuciyanka cewa kai za ka yi sallan azhar ne sai aka samu tuntuban harshe sai ka ce la'asar malam yace shikenan ثم نويت كاغي فنويت صلاة العصر فتذكرت بعد السلام sai ka tuna bayan kai sallama cewa da nazo ba zan yi sallan nan maimakon na ce azhar sai baki na ya faɗa al'asar malam yace sai ka tuna bayan kai sallama malam yace fala i'adata alayka babu sakan babu ramako a tare da kai saboda mene dan lafazi ya sha bamban amma kudurtawanka dama kai ai ka zo sallan azhar ne ko ba haka bane tunda dama lokacin azhar din ne inda ba mutum ya zamanto dan ashar ruwan tsuntsaye ba ko a ce lokacin da za a yi la'asar kai kuma lokacin kake zuwa za ka yi azhar kaga akwai dan damuwa nan ko ba haka ba to sai malam yace idan lafazi haka ya sha bamban to ba a damuwa sai a ce sallan mutum ya riga ya to daga nan wurin malam yace wayancan sharda na ingancin yin ɗariƙa ko azkar na ɗariƙa sun ƙare yanzu za mu je sabon darasi kuma wannan darasin shine sharaɗin ingancin mubaya'a na muridi kai yanzu da ka zo ka ce za ka karɓi ɗariƙan shehu ahmad tijani ma'ana kamar da hausa ka ce kai da ka zo ka ce kana son ka zamanto ɗalibin shehu ahmad tijani to akwai sharɗa in ka yadda da wa'annan sharɗan to za ka zama ciki kaga mun gama na azkari yanzu yanzu to sharadin mubaya'a sharadin zamanka dalibin wannan makarantar na Shehu Ahmad Tijani malam yace guda uku ne ba yawa an gani ko suna musultuwa ne cikin wannan idan babu su to shikenan kai ba ma muridin Shehu Ahmad Tijani bane ko da ka cika wayancan sharadan inganci na lazimi sharadan inganci na wazifa sharadan inganci da yake da alaka da su to mara yace a kai ba dalibin Shehu Ahmad Tijani bane domin shi shau Ahmad Tijani ya shar'anta duk wanda zai zamanto ɗalibinsa sai ya cika wa'annan sharɗan. Ai, kamar makaranta ne yanzu da muke rayuwa ko? Kowace jami'a tana da nata ka'idan. In kai ba ɗalibin jami'a ba ne, kai ɗalibin gidan waya ne, College of Education, College of Nursing, suna da nasu ƙa'idojin. Na wannan makarantar yana sha bamban da wannan, duk kai ba ɗalibin ba ne, kai ɗan wana ne. kai malamin islamiya ne ko kai ɗalibin islamiya ne kowace makaranta da nata sharɗan ko makarantar nan layin da ake sa uniform kala kaza ba za ka sa musu na wancan layin ka zo musu ka shige musu aji ba zai yi a'a mu gaya ma juna gaskiya zai yi ne kayan da ake sawa a makarantar nan layin ka je ka sa a makarantar wancan layin zai yi me yasa ba zai yi ba saboda sharadi ne sharadin su ne cewa in za ka yi karatu a cikin mu sai ka sa kalan kaya kaza ko haka nan makarantu na boko suke ba zan je na sa kayan aliyu waziri in je in shige makarantar baptist ba za a bari me yasa sharadi ne sai ka yadda za ka bi ka'idojinsu da sharadansu sannan za ka zama wannan dan makarantar in ka saba ɗaya daga ciki to kai ba ɗan makarantar ba ko a yanzu ba gashi nan kana gani ba kirikiri yaranmu musulmai sai a ce ba a yadda ma su ɗaura ɗan kwali ba to ana gama ta malam ustaz yaya ake yi kaga mun cire yaranmu haka fa ake ta barin yaran musulmai suna da an zo get din sai ai watsi da fatalan a in ma suka gano ma kana zuwa da hijabi wata makarantar sai ya zama maka matsala sai a kwaci kama ji kenan me anguwa ke magana ba sai a kwaci ba abin da musulmai suka daga petition a kai cewa yaya za a yi mu addininmu ya ba mu dama najeriya ta yadda kowa zai iya yin addininsa sai su ce maka mene sharaɗinmu ne in za ka yi karatu ba za ka sa hijabi ba za ka ɗaura ɗan kwali ba yaya za ka yi kana son kai karatu a wurin sai ka bi sharaɗi to shi ne shehu Ahmad Tijjani yake nuna maka za ka yi karatu a wannan makarantar nashi za ka ci gaba da alkare a wannan makarantar nashi to ga ka'idojinsa na farko Allah ya turuka hasaliku ba'da al-aqli wanda ya karɓa wuradin nan to kai ya bar shi har abada aham qaidal hayati tarkan kulliyan matukar ka karɓa to babu bari matukar ka karɓa to babu bari na biyu za a zuwa ya karatu a kansu menene hikiman da shau Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yace in an karba dariƙar sa ba a bari za mu zo mu karatu a kai na biyu ba a hada dariƙar da wata dariƙar an gani ko ba a hada wata dariƙar da wata dariƙar wannan abun zai fito maka karara idan ba ka da lafiya wannan likitan zai gaya maka kar ka sha magani na akan na wani ko ba faɗan wannan sharaɗin ce karka sha magani na akan na wani ka zo ka karɓa magani na ko yan gargajiya ma yanzu ma suna faɗa masu ba da maganin gargajiya magani na ba a haɗa shi da na wani wanda yake son ya samu lafiya ya zai sai ya kiyaye sai ya bi idan ka je ka haɗa da na wani ba Allah ya taimaki mai anguwa ana gano yadda abubuwan yake ko to kai da ka karɓa dama ɗariƙan nan ai a matsayinka na wanda kake da wata damuwa ne menene damuwan nan shine zuciyar nan naka kana son ta zamanto pes ta sadu da Allah subhanahu wata'ala daidai kake da mara lafiya menene za a baka prescription din shine karka hada wannan da wancan da zamshinawa kawai in dai nawan za ka yi cikin sauki Allah zai kai ka an gana wannan saboda ka sai shar'i na biyu shawa mata jani ce ba a hada ɗariƙarsa da wata ɗariƙar haka za a cigaba tafiya cikin sauki Allah zai baka fatahi da buɗi na uku wala ya zuru ziyarata istimdadiyya li shaykhin laysa min shuyukh hadhihi ɗariƙa shawa mata jani ce idan za ka karɓi wannan ɗariƙan nawa to ba a hada ɗariƙan nan da ziyaran wani wanda baya cikin ɗariƙar nan da nufin wai ziyarar neman madadi da yawa daga cikin mutane a nan wurin ake faɗar da su ko suke faɗuwa ya za a ce ɗariƙan Allah da annabi ba za ka ziyarci wani waliyi ba ba za ka ziyarci wani shehi ba ba abin da ake nufi ba kenan ziyara ta yau da kullum za ka je ka ziyarce shi amma ziyara na neman taimako da neman madadi an gane wannan shine ba yadda ba malam ka je ka ziyarce shi malami ne a unguwanku babban shehi ne ka girma shi ka mutunta shi kofa duka burki ka je wurin sa ziyara abin da ake nufi da maradi shine neman kaman bara na je wurin wancan waliyin wanda baya cikin waliga baya cikin han waliyan dariƙar tijaniya ko shehunan dariƙar tijaniya na ce da Allah ina neman a bani wani azkari da zan samu in samu in ƙara samun taraki shi wa mutujani ce ba a yin haka a ba a yi in za ka yi nawa ka yi nawa in za ka je ka nemi madadi a wurinsa ka nemi azkaran da za ka kara taraki ka je ka karɓa nashi kawai ka wadatu da namu kamar walillahi masal ala kaman kai ne ka sauka a gidan shugaban ƙasa shugaban ƙasan nan ya tarbe ka hannu bibbiyu ya girmama ka ya mutunta ka kai ya ma shigo da kai ɗakinsa ya ce ka ga nan wurin falon nan duk yadda kake so kai da shi kai inda ban yadda ka shiga ba ɗaki na da kuma sa san iyali na kai kuma ga ɗakin ka can inda ake gina wannan boys quarter sake cewa ko BQ wannan shugaban kasan ya mutunta ko bai mutunta ka ba ya mutunta ka kwatsam kawai sai shugaban kasan nan ka ce mai wai zaka je anguwa sai ka fita baka zame ko ina ba sai gidan mai anguwa sai ka ce wai da Allah wai mai anguwa wai da Allah ya baka naira dubu daya kana son wai ka shafanta to to to shi wa Ahmad Tijani ke babban wuri ne yadda ka faɗan nan haka to babban wuri ne shi wa Ahmad Tijani ba zai yi kana wurinsa ba ka je wurin wai mai anguwa wai kana neman wai naira dubu daya wai za ka shafanta shi wa Ahmad Tijani ya wuce nan ya ce a'a tun farko kaka zo sauka wurin mai anguwan shi ma Allah ya bashi martaba da daraja ka zauna a nan in za ka zo nan to wannan ka'idodin ne namu ana ganewa kaɗan kaɗan sai malam sai ya ce wala'allaka khabirun bi anna min anwa'i shurut ba mamaki kai din nan kana da ƙwarewa akan sanin nau'uka na shara'i ma huwa mukammilun li hikmatil mashruta wanda akwai wanda yake an shar'anta shi ne domin ya zamanto hikima na cikan shara'i mula'imun li maqsudiha wanda an sa sharadin ne domin ya dace da wannan abin da ake yi wa adada laha adada shine karfafa qala sana shuddu adu zaka bi akhika haka Allah ya faɗa wannan kalman a Qur'ani wa'adada laha an sa sharadin ne domin ya ƙara karfafan abin nan da kake yi bi haythu la yakunu fihi munafatun laha alal hal ta yadda ba zai zamanto tsakanin wannan sharadin da abin da kake yi ba an samu cin karo ولذلك ولهذا في شرعنا الإسلامي الحكيمي ما لا يتسبب هكذا أشريع مسلنشي وشتتي تكي ده هكمومي amsilatun akwai misalai irin wannan malam yace ma aksaruha karka so ka yawan su kamar misali malam yace hadihi tahara kamar alula ai ishturidat an shar'anta ta ne ga dukkanin mutumin da zai yi sallah wa gairiha da wanda ma ba sallah zai yi ba min ba'alil auradi wanda zai yi wurdi wurdi ka san akwai wurdin da idan zaka yi za ka sai da alula wannan sai da tsarki ko ba haka ba wal adkar akwai adkaran da idan zaka yi su kamar lazimi ko ba haka ba lazimi ba zaka yi shi ba tsarki ba ko irin wayannan abubuwan kamar iyayenmu Allah ya saka musu alheri su daga cikin sharɗan su za su gaya maka kar ka ɗauko alƙur'ani zaka karanta shi tilawatan izu sittin ba tare da alula ba ba wai maganin ma tsarki ba ka kama ruwa ka ƙi yin tsarki a'a kana ma da tsarkin to sai ka hada da alula in za ka karanta alkur'ani duk wanda ya rayu da iyayensa ya san haka iyaye suka karantar da mu suka daura mu akai Allah ya saka musu dalili me yasa haka malam yace li hikmatin domin wata hikima me yasa ka saka yace annaha munajatul li'amil abdi rabbahu wannan sallan saboda mutum zai gana ne da ubangijinsa al-muta'al wanda ubangijin nan naka yake madaukaki wa huwa tayyib ai ubangijin ka tsarkakakke ne ba wanda bai karanta wannan hadisin ba inna allaha ta'ala la yaqbalu illa saboda haka aka ce tunda zaka gana da wanda yake tsarkakakke ne kai ma ka zamanto cikin tsarki nasibun Allah madaukakin sarki mai tsafta ne tsaftatacce ne shi Allah bayan mai tsarki ne to shi Allah subhanahu wata'ala tsaftatacce ne don haka kai ma ana son ka zamanto tsaftatacce yayin da za ka gana da wannan ubangijin naka malam ya ce fala yi usanu lillazi yunaji baya halatta baya inganta ga mutumin da zai gana da ubangijinsa ya zamanto halatan turatu hun nufuru min almalaikatir rahma ya zamanto yana cikin halin da mala'iku ma za su guje shi ko ba haka ba Allah ya saka wa iyayenmu da alheri za ka ga idan za su yi addu'a sai a ɗauko turare ko a shashafa a shashafa a gungu me yasa saboda su yi ta ƙanshi mala'iku na son ƙanshi Allah ma yana son ƙanshi manzon Allah ma yana son ƙanshi ko duk abin da kaji an ce manzon Allah yana so Allah yana so ne kawai ko na faɗa wannan lafazin ne saboda mai sauraro zai ce a ina ka gani cewa Allah yana son ƙanshi to tun da manzon Allah yana so Allah yana so ko ba haka ba sai aka ce to kai sai ka guji abin da mala'iku ba sa so tsani wari bashi bashi a ka zamanto pet abinka ko sunan wani yadi fashturida fa ishrari tahara li salati kaga shar'anta tsarki da alwala yayin yin sallah wa zikiri da ambatan Allah amru al'amari ne wanda yake mula'imun da hikimati mashru abu ne wanda ya dace da hikiman abin da aka shar'anta wa maqsuduhu da kuma abin da aka nufa wa ka nufa Allah subhanahu wataala malam yace ya kai dan uwana mai sauraro ina maka fatan alheri Allah subhanahu wataala ya sa kana daga cikin masu samun babban nasibi akan fahimtar waɗannan ayoyin da za a kawo maka wanda suke da alaka da wannan maganar da muka yi malam ya ce anna sharqal awwal sharadi na farko da muka faɗa sharadi na farko shine mene kada mutum ya bar wannan dariƙan bayan ya karbe ta ko ba shi bane sharadi na farko malam ya ce ka kalla jinnatun shi wannan sharadin jinnatun kariya ne wa saumu jinnatun azumi garkuwa ne to wannan garkuwar shine wannan kalmar jinnatun ba jannatun ba kaga bambancin wasali ne kawai in ka ce jannatun aljanna jinnatun kariya shil wannan abun nan da ake kare fada da shi a wurin yaki wani abu wanda za a riga ana dukan shi wannan ko kamar kwangiri din nan to shine jinna kariya ne ga musulmi tahfazu salik min alwuqu fi uqubatin shadida wanda take kare shi salik mai neman Allah subhanahu wata'ala daga barin fadawa cikin hukuma na Allah mai tsanani wanda tantaziru ulaika alladhina ahanu wanda take jiran waɗanda suka wulakanta wannan sharadin aw zayya'u ma ahadu Allah ko ko suka tozartar da abin da suka yi wa Allah subhanahu wataala alƙawari min luzumi zikri na lazimtan zikiri sabahan wa masa'an safe da maraice wa fil hilkatil wazifa haka nan a cikin halka ta wazifa wa zikrul juma'a da zikiri na juma'a wa qarqala Allah ta'ala hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba shi kawai ya kai wa aufu bil ahd wa aufu bi ahdillahi kaga mana yana magana ne anan wurin kan cewa shi wannan sharadin da farko wanda Shehu Ahmad Tijani yasa na idan ka karba dariqa babu bari babu bari har abada sharadi ne wanda yake zamantowa garkuwa sharadi ne da yake zamantowa garkuwa can sama zaka sashi can sama a a a ina zuwa ina zuwa shike na shike shiga sharadi ne wanda yake zamantowa kariya ga dukkanin wanda ya karɓi wannan ɗariƙar me yasa ya zamanto sharadi ne wanda yake baiwa mutum kariya kai ne ka zo kai alƙawari kai ne kai alƙawari ka ce kana so ka karɓi ɗariƙa da kace kana son karɓi ɗariƙa sai aka ce maka to ɗariƙar nan tana da sharadi sharaɗin nan in an karɓa ba a fita za ka yi wa iyayenka biyayya babu saba musu matuƙar abin da suka umarce ka ba saban Allah bane sallah akan kani makamantan wayannan sharaɗa wanda ake faɗa babu shan taba ballantana kuma shan giya kace ka yadda za ka rika yin wannan waziban a cikin jama'a za ka rika yin lazimi da safe da kuma marece kace ka yadda ka ɗauki wannan alƙawarin alƙawari ne a ƙasar Hausa ana cewa alƙawari wanda ya ɗauka mata suna da nasu karin magana da suke cewa alkawari kafan uwa ne duk wanda ya karya shi ya karya kafan uwan shi haka mata suke cewa to shikenan sai ka zo ka ce wai kuma ka fasa ka daina ba ka saba wannan alkawarin ba kenan a ka'ida ta musulunci wanda ya saba alkawari me ya sunan shi yana cikin munafikai shi kuma munafiki na za a kai shi wuta sau da ka fi shawa mata jane ce a gwamma ka fita domin in ka fita to za ka koma cikin munafikai wanda azaban Allah tana nan tana jiran su innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira sai malam yace ga ayoyi wanda suke umartar musulmai da in sun dauki alƙawari to su cika sai Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alƙur'ani wanda malam ya kawo Allah ya ce wa aufu bi ahadillahi idza ahatu ku cika alkawarin Allah idan kuka ɗauka, wala tanqudul aymana ba da taukidiha kada ku warware alkawari bayan kun yi rantsuwa wanda yake tabbatar da wannan abu ko ba haka bane duk wanda ya dauki alkawari to yana mai ƙara tabbatarwa ne domin hada rantsuwa yake yi ko wasu mafi yawanci wallahi in Allah ya kai mu sati mai zuwa zai da yaddan Allah sai Allah ce to kar ku yan kar ku yadda warware wa'annan alƙawuran da kuka yi wa qad ja'altumullaha alaikum kafila bayan kun sanya Allah subhanahu wataala ya zamanto shine kafili gamini ko shine kaman granto na wannan alƙawarin da kowa ya dauka ni da nayi maka alƙawari Allah ne granto na kai da na ma alƙawari Allah ne grantanka akan ni zan cika maka kai kuma kana expecting din wannan abin da zan cika maka din وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الله يتي إن الله يعلم ما تفعلون Allah yana sane da abubuwan da kuke aikatawa ku yi alkawari ku karya ku yi alkawari ku saba Allah ya ce duk ina sane wala takunu kallati na qadat gazlaha Allah ya ce kar ku zamanto kaman irin wannan matan da ta shahara a garin Makka wanda take saka igiya kun san irin wannan igiyan da ake tufka wannan ko sai ta zauna tufka shi ta tufka shi tufka shi tun safe sai ta kai kaman karfe hudu na la'asar ba na yamma sai kuma ta fara warwarewa sai da ta warwarewa kafin karfe ce ta warware shi fas duka har na mutanen dai garin maka masu gabara ce mata wannan mahaukaciya ne sai Allah ya ce to kai kar ka zamanto kaman wannan matan wanda za ka kulla alkawari ka koma kana warwarewa wanda yake warware alkawari me kuke kiran shi ku mutanen maka wawa sai kai kar ka zamanto haka an katar warwarewa kenan in ta tashi warwarewan karka tunanin wai za ta ɗan zawar wannan ne ta zara can wannan a warware take yi tas kaman ba a fara ba tattakizuna aymanakum dakhlan wanda kuke shigar da rantsuwa ta zaman to yaudara tsakaninku an ta kuna ummatin hiya arba min umma dan dai kawai ya zaman to wai ku ce mun fi wa'ancan yawa mun fi wa'ancan yawa shine an ta kuna ummatin hiya arba min umma cewa mun fi wa'ancan yawa mun fi wa'ancan yawa ai abin da ya faru kenan ko haka abin da ya faru kenan a Najeriya su wayanda ba sa dariƙa suka yi ta yodaran waɗanda suke yin ɗariƙan ai aikin banza ne kuke yi wane ne zai ce ba za a haɗu da Allah ba sai an bi shi yodara ne ku bar ɗariƙan in kuka bar ɗariƙan yanzu zama mene sun dawo nasu sun fara yawa kenan ai yanzu ko sun ƙara yawa an ta kuna ummatun hiya arba min umma Allah yake kai innama yablukumullahu bi Allah yana jarabtan ku ne akan wannan warware alƙawuran da kuka yi wala yubayyinana lakum yawmal qiyamah Allah ya ce zan yi muku bayani zan bayyana muku wa'annan abubuwan da kuka aikata filla filla ranar lahira ma kuntum fihi takhtalifuna abin da kuka kasance kuna yin sabani akan sa sai malam ya ce maka wannan aya ta alqur'ani ta zo a cikin suratul nahl daga aya ta 91 zuwa aya ta 92 ga kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin mu je kan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun yi magana akan cewa wasu malamai suna cewa waye ya ce sai an bi wane ne za a haɗu da Allah to duk da ba sa nan ko sai daga sun mutu Allah ya je mana ko to amma za mu faɗa ai saboda mu da muke raye mu rike ko da wani zai ƙara gaya mana a gaba Allah ne ya faɗa ya ce a bi bayinsa domin a dawo wurina Allah subhanahu wataala ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ku bi tafarkin wannan mutumin da ya kama hanya zai dawo wurina kai ma ka bi shi akwai laifi don ka bi wannan mutumin yanzu bayan Allah ne ya ce abi ba laifi sabila kai in ba za ka yi ba ka tsaya ba za ka yi ba ilimin ka bai kai ba dan Allah kai shiru an gane wannan ko sai malam ya ce so da yawa mutane sai su rika yaudaran mutane su rika kawo abubuwan da yake yodara ne a tsakanin al'umma wala yace kaman wannan hadisin wanda aka rawaito shi daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai girman gaske wanda ake kiransa suna Huzaifa Huzaifa bin Yaman sanannen sahabi ne wannan ko ba haka ba Huzaifa bin Yaman yake cewa ni da kunnuwa na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man sharada li akhihi shardan duk wanda ya shardanta ma dan uwansa wani sharadi la yuridu an yafi lahu ko la yuridu an yafiya lahu bi wanda wannan sharadin ya dai sa shi ne kawai baya so ya cika alƙawarin malam yace manzon Allah ya ce fa huwa kal mudli jarahu ila ghairi manfa'ati kamar mutumin da yake jan makwabcinsa ne zuwa ga abin da yake bai da amfani to kuma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya hana yaudaran ko manzon Allah ya hana yaudara domin ka nuna ma dan uwanka cewa idan yayi kaza ga abin da zai faru alhali kana son ka batar da shi ne an gane wannan ko saboda bambancin fahimta ko bambancin akida ko wani abu makamancin haka ya zama mene ya zama yaudara sai hadisi na gaba ya kara fito mana da wannan karara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal gadira sanide mayodari yansabu lahu liwa'un yawmal qiyamati za a kafa masa tuta ranar lahira mutumin da yake yodara ko da so ɗaya ne ka taɓa yodaran wani in ba ka tuba ba to ranar lahira za a zo a kafa maka tuta da doguwar sanda a bayanka a jikin tutan an rubuta sunanka da sunan babanka ana cewa wannan shine mayodarin nan wani duk farfajiyar kiyama kowa zai karanta shi inna lillahi wa inna ai kaga wannan ko dan ma ka fitar da iyayenka kunya bai kamata ka yi yaudaran ba domin za a rubuta sunanka da sunan babanka da sunan kakanka ce wane dan wane jikan wane mayaudari ne makaranta hadisin malam yake cewa hada gadrat bulan wannan shine yaudaran da wane yayi wa inna min azamil gadari yana daga cikin mafi girman yaudara an yi bayi an rajul rajula shine mutum yayi ma wani mutum mubaya'a ala bi'atin lahi wa rasulihi akan yi wa Allah subhanahu wata'ala da manzansa biyayya ba abin da ake yi na cikin dariƙa ko ba ka bane za ka yi zikiri istighfari salatin annabi la ilaha illallah saban Allah ne wannan koko da'a ne ga Allah da'a ne ga Allah to kayi wannan mubaya manzon Allah yana magana akan yaudara mafi girma mutum yayi ma wani mubaya akan cewa za su taru su yi aikin alheri na lada thumma yankusu bi atahu sannan sai ya warware wannan mubaya'an da yayi fala yakla anna ahadun minkum yadan manzon Allah ya ce ka shedin ku thumma ka shedin ku kada ɗaya daga cikin ku ya warware wani mubaya'a da yayi ma wani wala yasrifanna ahadun ahadun minkum fi hada al'amr kada ɗaya daga cikin ku yayi israfi akan wannan al'amarin da yayi fayakunu faslan baini wa bainahu manzon Allah yace sai ya zamanto shamaki tsakani na da shi ma'ana duk mutumin da yayi wa manzon Allah yayi wa wani mutum mubaya akan zai yi biyayya da Allah da manzansa sai ya janye yace ya daina kuma manzon sallallahu alaihi wasallam yace wannan janyewan shine zai zamanto shamaki tsakani na da shi ranar lahira wannan hadisin ya zo a ya zo a littafin wani hadisi makaranta a baya malam yace ya zo a hadisin na makaranta a baya hadisin muslim ya zo a littafin imam muslim wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya jarabce mu a ciki wanda kuma kai ka karanta a hadisin wanda daga kanshi ne zamu tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abubuwa guda uku salatun laysa li ahadin minan nas bihinna ruksa abubuwa kwara uku babu wani daga cikin mutane wanda ya isa yayi ma wani rangwame akan su na daya birrul walidaini yi wa iyaye biyayya ni ba zan zo in ce maka da Allah wai tunda kai ne babban malami a garin nan kamar rangwame na rika saba wa iyaye na ba aka ce wani bai da wannan izinin kai malamin baka isa ka rangwame ta masa ba ya daina ma iyayensa biyayya ya koma yana ma iyayen shedanci ni kuma ban isa in je in nemi hakan ba kalla abin da mutane da yawa suke watsi da shi akai kalla abin da manzon Allah ya ce musliman kana au kafiran iyayen nan naka musulmai ne ko kafirai ne aka ce kakka saba musu ka yi musu biyayya ka mutunta su ka girmama su amma min al'asaf yana daga cikin abin tashin hankali yanzu sai ga musulmai ma suna saba wa iyayen nasu iyayen nasu ma musulmai Allah mun tuba Allah ka yafe mana wal wafa'u bil ahad manzon Allah ya ce daga cikin abin da ba wanda aka mai rangwame ya iya aikatawa ko ya ce ma wani ya je ya aikata shine saba alƙawari li muslimin ga musulmi au li kafiran ko ko ga kafiri li muslimin kana aw kafiran alƙawarin nan da kai musulmi ne kama ko ko wanda ba musulmi bane manzon Allah ya ce ba za mu taba maka sassauci da rangwame ba ka saba wannan alƙawarin kenan a cikin musulunci ashe ko da kafiri ne kai masa alƙawari ko da wanda ba musulmi bane kai masa alƙawari musulunci ce wajibi ne ka cika shi kai lahira fa akwai kallo Allah mun tuba dai kawai wa da'il amanati mayar da amana kiyaye amana wajibi ne a cikin addinin musulunci ba wani wanda aka mai rangwame cewa wani saboda ba musulmi ba ne in ci amanarsa ko wance saboda ba musulma ba ce na ci amananta ko wani saboda ba aqidan mu ɗaya ba ba fahimtar mu ɗaya ba na ci amanarsa musulunci ce ƙarya ne ba inda aka ce haka musulmi ko wanda ba musulmi ba dole ne ka kiyaye wannan amanar shi yasa a Qur'ani Allah subhanahu wataala ya maimaita shi a wurare daban-daban aya mafi girma Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi ba bainal muslimina ba wa idha hakamtum bainan nasi an ta'dil Allah ya fi mana Allah ya fi mana kuma ina ganin a nan za mu tsaya in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi kan wayannan hadisan kwara biyu abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana in akwai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura a yi sa a kira sallah bismillah maulana eh
ya zama da cewa a kowai da baka eh baka yi ba sai kasance cewa da na yi maci nan da sauran jama'a su kai adadin da za a juya sai na fi ido a kowai mana suke shirfin haka nan na sai kai kawai yanayin irin alaƙuwar na mara na gane sai kasance cewa ba an idar ba mu baka rama ba adadin wanda wanda bai yi ba ma ba kuma rama ba mala
to me kenan kai yanzu shi ne a'a me kenan kai daidai ko ojoro an yi wajen wani to menene hukuncin ojoro akwai damuwa ka ji kenan kai da kanka ka san ka san ma an san wasu abubuwan ma mun san an san su ka gani kai da kanka tabbatar yanzu an yi ojoro anan to kuma ojoro a musulunci ai babu kyawu to menene da zai biyo baya damuwa to ba a san damuwan sai ka tsaya ka kirga yaya daidai ina ne baka samu ba sai ka rama shine abin da ake so tunda alƙawari ne kai za ka yi shi Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana baba bismillah baba a yi zaman ka baba zauna na'am Allah ya ci kansa tana haihuwa waye ya rasu tukunna mijin nata ya rasu ko mijinta ya rasu sai ta haihu baba yana tambaya mace ne take da juna biyu sai mijinta ya rasu mijin nata na rasuwa saboda zafin rasuwan da damuwa sai cikin da take da shi sai ya bari ko ko a sai ta haihu ma to yaya ta kabanta zai zama tana haihuwan nan shikenan ta gama tana barin nan shikenan ta gama ana yin ranar da za a yi bakwai sai wani ya fito kawai sai a daura aure اللهم أنفعنا به اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين